وأجر كبير واعتروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر حدورمو أو نهيلي نامسوشن تنبيه wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara gidan radiyon jihar da magara kenan wanda cewa kenan rtn zamu ce ko rtn tsohon suna ba wanda ke shiryawa da gabatarwa dan uwan ilyas bin abdullah allah mana muwafaka masu jinmu da ta hanyar radiyon jiha za su iya kiranmu a lambobi kamar haka lamba ta airtel shine lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka a yan uwa kamar da yadda aka saba abin da shi tambaya ta addini ta neman fahimtar addini ya kamata mu gabatar da ita kayan nan yan uwa kamar da yadda kuka sani na cece kuce da kuke ji kwanan nan kan masa'alar al'amarin tarbiyya ta ɗiya na aiki ya kai ga ana magana da liwaɗi kuma yanzu ana maganar mata da mace da mace da mace sai arbi tsakaninsu wani abin ya wakana a Nijar kuma wani abu ne wanda kwarai ya kawo cece kuce mai ƙarfin gaske illa mu nasihar da muke yi duk da gwamnati shine uban jama'a wanda shine wajibi a kan shi ya ɗauki mataki na kare tarbiyya ta ɗiya wanda ɓangaren masu shari'a su suna ga wata magana daban wadda mu da muke jin hankalin mutane duk inda aka yi magana tarbiyya to ba gwamnati ba ne ba kaɗai yakan yi ma kai talakan wanda ba gwamnati ba kai ne mahi matsuwa akan wannan lamari idan an yi magana a yau ga wasu 'yan mata guda biyu kuma an kama su wani ya sake su ta da gwamnati ya sake kama su muna fatar da Allah tabbatar da tsare sun ko kama sun ganin an aka yi maganin na yanzu za a yi maganin gaba muna fatar kuma bangaren gwamnati da abin da za a yi na maganar ɗaukar mataki ana magana ba doka doka a doke ta kuna ta gaugawa yadda zai a magana abin a gaba saboda gaba wani ya riga ya wakana muna fatar a yi maganin abin na gaba kuma duk wani ko mai shari'a ko mai shari'a ba kowa san in aka ce tarbiyya ta shahi kowa ba wani iko ba wani talaka hadarin tarbiya in yi lalace kowa ya ciki muna fatar Allah ba mu huta Allah ya shirye da masu yi Allah mana maganinsu masu neman yi Allah kame hannunsu haka za mu fata Allah ya tabbatar da mu akan daidai yan uwa masalar da akwai mutanen ungurti sun tambaya tambaya don da masu bumin ta hanyar sadarwa tambaya guda biyu ta farko cewa mutum na mace aka alama akwai ta maganar arwalla mutum idan yana arwalla in yi magana ne kan arwalla a takaice dai ba a hana magana ba in ana arwala in magana mai kyau ce in magana mai kyau ce ba laihi ba ne ba a yi magana a cikin arwala in magana mai kyau ce cewa ba a yi wani abu ne wanda ya zo a wasu wurare wanda ba su da inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama in magana mai kyau ce mai kyau ce mana kyau mana kyau ko ba arwala ba ce ba amma gaskiyar magana yin arwalla yin magana cikin arwalla baya bata arwalla kuran gaskiyar magana sai tambaya ta mutum ne iya bin liman iya bin liman ya zo an bar sharaka guda sai liman ya jawo shi sa shi an bar sharaka a guda ashe akwai kabili to don tambayoyi na wasu kwalluwa da a ce maga ina kai abin da ya ga maga wanda yesu kunan da ya kwasa kwalluwa ne kai da baka nan ka san an limai san kabili da bai na an ta bashi guda kuma wata raka ala aka bashi kabili wannan ka kenan ba ruwan liman kabili ko ba adi dan bai san su ba ba ta shaye shi ba illa idan ya zo sallah ne idan ya sallama za a gaya mai ga abin da ya wakana shikenan he he sujada ka ba adi kamar dan kabili shikenan ko ce ta gwadan ko ce man bai wa bai wa san mai wakatan da bai na kamar da wasu kwallo ne to amma za su kwallo ma biyan tabbata dai haka za a yi in ya sallama za a ce mishi wa akwai kabali a kan liman inda shi sallama zai bi sani ba in ya so daga baya a gaya mishi ga abin da ya wakana in so daga baya he ba a dika mutum kabali cikin sallah ta biyar kwar ina ban tambaye ɗaya ce nake shakka kanta na'am wa alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah na'am ina cikin ina cikin radio ina cikin radio kenan wannan shine ina ga sai yan uwa masu kenan kira daga baya masu mayin tambaya suna iya kira daga baya amma dai wannan shine amsa ta mutanen ungurti kuma idan Allah sa ba haka bane ba ko akwai saura daga baya za su iya kira kuma ko ranar ta a sake ba su amsa amma na mance tambaye ina shakka ta biyun wannan su ne to yan uwa kamar da yadda muke bayani kullum lamari na addini wajibi ne mutum ya tambaye addinin shi ya tambaya kan addini abin da ya shahi addini ba a yi da ka ba a yi na gada haka na ga ana yi a'a abin da za ka yi na addini kana neman ka sami lada a wajen Allah subhanahu wata'ala daidai inda Allah ya magana illallazi na amun hice wa amilu salihat Allah ya kawo magana masu imani ya ce sun yi aiki nagari kaga kuwa baiwa a yi aiki nagari da jahilci baiwa a yi aikin da Allah yake so ba koya ba don haka wajibi ne mai neman tsira gobe kiyama ka yi rayuwa ta duniya cikin kyakkyawan hali dole ka je ka tambaye malamai abin da ya sha lamarin addininka wajibi ne in dai kana neman tsira gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wata'ala dole ka je ka karanta addini dan ka yi aiki aiki na kwarai Allah ya ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah da ya jarrabe mu yayi mu yace ya halitta mutuwa da rayuwa yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya haka dan ya jarrabe mu yaga wane ne mahi kyawun aiki assalamu alaikum alaikum salam akraka na'am na wurin ko hala alhamdulillah wallah imran ne na muna radio ina radio jiha fa
ha ina cikin radio jiha
a
ina cikin radiyo
an so sai kuma
kenan eh, Allah subhanahu wata'ala ce ya halicci mutuwa da rayuwa ya taliye buluwa kum ayyukum ahsan abda ya jarabe ku ya ga waye mai kyawun aiki ka kenan Allah aiki na gari yake so ba kurin ba yawan aiki ko na aiki a eh annan sa- misali da san ba kurin ana so kace ka aiki ko da bai kyau ba Allah aiki na gari na kware yake so ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana zamani a masallaci wannan ruwaya ta imam bukhari karwai ko imam muslim ruwa ta tabbata dai annabi yana zama cikin masallaci sai wani ya shigo a gaba wannan wannan ba Allah ya salla ya kare ya zo annabi sallama annabi ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh irji fa salli fa annaka lam tusalli yace ban Allah ka koma kai salla har yanzu baka yi salla ba kaga anan me ya salla amma sallah ce ta kwaje ba ta kwaje bace sallah ce bige bige a ce kwatan zakara wanda dai san babu nutsuwa a cikin ta ya sallah ya kare kuma annabi ya ce ba koma kai sallah har yanzu ba kai sallah ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani iya sallah irin wannan sallah babu nutsuwa bige bige in yin huta ka san haka ta yin huta yin kare yin huta sai ya ce masahabai kun ga wannan inda zai mutu a irin wannan sallah a wannan hali na shi ya mutu a wani addini ba na baban kasima kai ba na sallah sallah ba kai in kun ga hadari ko yin aiki ba na kware ba haka daya cikin sahabbai Hudayfa radiyallahu anhu ya ga wani iya sallah sallah bige bige babu nutsuwa ya mai tambayi bawan Allah tun shi kake sallah wannan ce shekara ta 40 na sallah ya ce aikowa ka shekara arba'in ba ka da sallah ɗan wado mai ta karantar da mu yana karantar da mu ashe ba a ibada da ka ka yi ta yadda aka ce ka yi ta kaga wannan bai san ba sallah ta ƙware ba ne ba amma ce sallah bai sallah shekara arba'in yan wa yan wannan kira da masu kiran mu ta masu jin mu ta hanyar radiyon jiha za su iya kira a lambar da aka bada amma lamba 96 Cisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 0 sosai ko lamba ta move mai lamba cisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka yan wadai kenan dai bayanin da mukane kara da yan wadai cewa lamarin addini iya buƙatar mutum ya tsaya ya koya da yawa mutum iyawa da malami a garinku kai kurin tsakanin kai da malam sai kana son wata bukata za ka je wajen malam a maka addu'a ka gaya malam a ma kaza to yan uwa mu gane aikin malami na hakika cikin al'umma ba da ba da wani abu ne kuna a gama a huce bai cikin jigon aikin malami cikin cikin al'umma malami shi ke shiryar da al'umma shi ke ma al'umma seti kan hanya ta kware ya ga musu abu mai kyau ya ga musu mara kyau a cikin aikin ne ya karantar da su yanda ake addu'a ya koya mata ma addu'a ibada ce annabi zan ce addu'a huwa ibada addu'a ibada ce don haka kenan malami ka yi ƙoƙarin cin ribar malami da yake kusa da kai ko a garinku ne ko a makwabtaka ne ko a abokin zama ne mai wayo ya ƙoƙarin neman cin ribar malami da abin da za ka tambaya malam ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza in har ka san malamin ne wanda zai karantar da kai addinin Allah wannan shine abin da muke so mu ji hankalin mutane na wajibcin zuwa makaranta wannan kuma yan uwa abu ne sananne cewa makaranta ko da baka je ba gaban malami a makaranta in har kana tare da wani malami sai ya sani ka rike shi duk abin da ya gito ka tsaye mai tambaya nan ma makaranta ce kai karatu ne kai assalamu alaikum assalamu alaikum na'am eh eh mene
sallah da salatu duha ta sahi eh bayan addu'a an sai da ka ji da ka ji da ha eh
sai da ka ji da an kai mi
an kai sallah ta wuce an kai
na gane assalamu alaikum alaikum
an salam wa rahmatullahi lafiya ko ina wani alhamdulillah an wula na gaji lafiya lau alhamdulillah ya ba da kokari kuma wani alhamdulillah to da Allah ya saka muku da alkhairi amin amin saka da kai ta suna tambaya ne akan kamar haka abokin ai, abokin kasuwa wanda wanda ke karyan mutane kamar an zo sayan ka haka nan a gaban wani sai kuma ya zabura ya je kira wuce yace zo zo sai na shi kamar shi ya ne
to na gane ka kama radio
eh kama radio ba kana jin radio ba
eh yanzu kamar haka eh kama radio na radio jiha ba
aha to Muna kuma cikin- malam eh.
na biyu Allah eh
wanda muna yin kasuwa sai kuma mene ne kamata mu lazimta domin mu kiyaye shiga yin gurin wasu magunguna ko a ce daga kaza ga kaza kaza kenan wanda mutum zai riƙe yayi kasuwanci da ya ba To.
tare da ya shiga wani abu da ya saba ma musulunci to kama radio kama radio jiha ka insha Allah am da ya ja radio jiha ba Mm, to insha Allah na gode alhamdulillah Eh, wannan tana tambaya akan wallaha wanda wallaha ta yi maganar irin mai- akwai fadala ta samun lada na hajji ko umara wanda ya zamana bayan sallar asuba yana ambatan Allah har rana ta dago magana ce iya samun ladan hajji ko umara to wannan he sallah da ya sallar shi a biyu kuma daga baya ya wallaha ta yin wa mu gano wannan bayanin da ake na zama bayan sallah ta farilla ka rinka azkar har rana ta hudu eh dama ai wallaha ce za a yi dan ta hata sai su ba ta duwa na bita haka ka zamana har a sallar sallar wallaha kenan wallaha ce ake ba sallah biyu wace ba wallaha ce dama kan dama ka sallah raka'a biyu ko hudu asam annama takwas yayi amma ita ce wallaha ce dama kuma wannan sallah akwai kuskure da wasu ke yi amma suna mata sunan salatu shuruq yan wa a musulunci babu salatu shuruq wajen hudu rana ba a sallah haramu ne ma illa rana in ta dago bayan rana ta hudo misali da minti 20 dan duk mai sallah an ka zamana kana zama rana ta hudo to an haramta sallah daidai hudawar rana sai ka bari rana sai ta dago kamar minti 20 da hudawar ta to a lokacin nan wallahi ce za a yi dama ko kai raka'a biyu ko kai hudu ko kai takwas ma annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin kan cewa a cikin ɗan adam akwai gababuwa 360 wadda kowace an ɗora ma kullum kama kowace sadaka gaba 360 sai mun zana sanar ke cewa wanda ya kawo abin da ake sadaka sai ta sabi sadaka ne ta kabiri sadaka ne ta hamidi da ya jero amma ya ce yi wanda ya sallara ka a birak ta wallaha kamar ya yi sadaka akan gababuwan shi 360 shine fadala ka ga raka biyar kan kai to yau a takace wannan raka biyan akai hudu akai dai ita ce wallahi ba ta gaba da sake sake wallahi ina wata an gane sai mai maganar abokin kasuwa an an tunkaro kantin abokin shi sai tariya ya ce zo to wannan iya cikin abin da matsala ya haramta na wala sum alaikum ala sum akhihi ko ala bai akhihi la bi ba da kuma la- la- la- la bi a da kuma la bai akhi duk wani haramu ne sai ciniki ne kaman ciniki ne wani zai ka zo ka shiga haramu ne kuma annabi ya hana ka dangana ko wani iya kawo bata zamantakewa kana zamani ya zo shagon dan uwanka ko tabi dan uwanka me za ka yi magana ka ce zo nan ba haka nan sai in ya bari kuma kana ta bayan zo nan ma zo ga irin kaza ko kaza kaza ka so amma iya cikin magana da wannan haramu ne kai ka zo ka yi magana akan wannan kaya ya kai akan wannan kilinkin da ya zo shi kan nan wani kai ka ce ya zo janka a'a wannan iya bata zamantakewa kuma dama annabi ya hana shi sai magana addu'o'in wa addu'a ba wani kasuwa ba duka bawa kullum bawa yana koma ga Allah subhanahu wataala lalle addu'a kasuwa ka tambaya shi to duk abin da shi annabi ya faɗi bayani na kiran Allah da su kamar da Allah ke cewa na cikin nassin Qur'ani wallahi asma wallahi asma usna fad'uhu biya wallahi asma usna Allah ya suna kiyawa fad'uhu biya ku kira Allah da wannan suna to Allah wannan suna Allah duka wannan suna Allah ka kira Allah da shi kenan nan din bukata ka bayan ce bukata kaza ba kaza ce ta kaza kaza ce a duk abin da kake roƙo a wajen Allah subhanahu wataala daga cikin sunayen shi in kai kira wani daga ciki sai ka gabatar da bukatarka yanzu misali kuma ka ɗauki lokaci wanda yake ƙware amsa addu'a misali wuraren da suke amsa addu'a a ciki akwai sujada akwai ƙarshen tahiya ta far- sallar faralla haka sadaka bayan tahiyya da ci bayan kawo annabi salati haka akwai sulusun akhir sulusun dare na karshe wanda ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka saman duniya Allah ya sabka saman duniya iya cigiya ina mai roko ina mai cigiya ina mai roko ina mai addu'a ina mai tuba ka tashi irin kare uku na dare tsakanin uku na zuwa kare biyar misali a yanzu a ce nan ka tashi ka gabatar da bukatar ga Allah lokacin da Allah ke amsa addu'a nake nema in wani mutane suna barci sun yi shinkori ka tashi ga mana matsalar ka wannan kasuwa ce menene ka roki Allah subhanahu wa Allah ka hadu abin da kake so a wajen Allah ka yi jajen ga Allah ka ga mu Allah matsalolinka misali a wata ruwa da Imam Bukhari ya rawaito ruwayar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa wanda ya tashi cikin dare da ya halka kayan ma je kama ruwa ko ya arwala sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي النبي تدون دي وانا الدعاء لوكا tashi daga barci in ya je a ruwa wanda ka hanga kama ruwa da ka tashi da karanta ta yace idan kai wannan addu'a kuma yin wace a ce kuma balle ka ɗauki lokacin wannan gaya muku ƙarfe uku na zuwa ƙarfe biyar tsakiyar lokacin da sulsun na ƙarshe ya ce annabi ce duk wanda ya wannan addu'a ya tashi in zuwa kai kai arwala kai sallah Allah zai karba in addu'a kai Allah zai karba kaga nan ka buɗe ma kanka hanyoyin amsa bukatarka in so bayan kawo nan ka zo kai sallah ko da raka'a biyu ne nan ma kuma ga ƙari bayan ka sallah raka'a biyu ga addu'a da annabi ke cewa yake mata sunan shugaban addu'a yace duk wanda ka cikin dare yace la ikranta ka duk wanda annabi ya ce wannan ruwa ta cikin sunan turmuzi ba musulmin zai roki Allah bayan karanta wannan addu'a wannan addu'a wannan azkarakin Allah biya mai bukatar shi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kenan mutun yayin addu'an kai kai bayan ka ma ka ta sallar ka ka kawo annabi salati kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai da yawa ba ka kirga ba in kai kai daga hannunka duk abin ga ga Allah ko ma mai kama Allah jajanka assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah
sannan kuma muna da tambaya mana to Allah sana sani bismillah
wai me hukuncin mutumin da mashayin sigar ne kuma yake yi wannan ladanci
to naji kamar radio to shi lahin giya da lahin sigara daban kuma ladanci shi a takace dai ladancin shi yayi ita taba da ladan da mamu kowa haramu ne sha don ina abin take bada wani illa halin hamman muke sha ba ladan ba assalamu alaikum wa alaikum salam na na ha ta Allah taimaka Allah taimaka daga na ne na
kauyen da kusa da kusa ha da kusa na gane
Allah kana muna a kara biyan kan sosai kamar malaman karkara haka yawancin gaskiya kawai malami ka je ka ba da wani abu ya maka da a wurin mu yawancin mutane yawanci kawai shi ne malami ba za a sa ku a hanya ba a wani a kara muna sauraron ku a kara jan hankali Allah taimaka. Insha Allah.
saka Amin. ta wani ya magana mahimmancin malami kenan shine karantar da kai addini ya karantar da kai da abin da Allah ke so da bai so kenan ba kurin ba addu'a bace kuma da mutane da su dauki malami ko yin addu'a kurin a gaya ma malami ya sa mutane hanya ne shine asalin jigon malami ka je ka malami addinin ka in wa muna maganar duk abin da ya sha bawa ya koma ga Allah yau nan lokatayen ka samu ka gabatar da bukata kamar Allah jajan duk matsalarka ka gaya mishi kuma ka yi da yaƙini Allah zai karɓa don alƙawarin Allah ne ya umarni ud'uni astajib lakum ya mana umarni ku kiraye ni zan karɓa muku Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an Allah ce idan mai tambaya tambaya game da ni to ni ina kusa da dukkan kowa ina amsa addu'ar mai addu'a lokacin da ya kiraye ni kenan yan uwa bawa koma me zai koma ga Allah daga cikin lokacin amsa addu'an ci akwai tsake daren wannan kuma in kai ka gabatar da bukata ka gaba ga Allah subhanahu wataala koma me ba sai wai magana ba kasu a koma me ka ga ma Allah matsalolinka dan shi ce ka yi kuma ya ma alƙawarin zai amsa maka kuma ka yi imani mai imanin Allah mai iko ne akan biyan bukatar bawa mai iko ne akan da abin da ya so Allah iya da iko akan komi a takaice yanwa wannan shine yan nasihar mu game da kulawa da bangaren bangaren ibada bangaren yin abin kuma akan sani na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Ya
assalamu alaikum wannan lafiya ko
Kuma lafiya ko ya gida.
alhamdulillah
Masha Allah. Mun gode a rasa ga alkhairi. Eh tambaya ce gare ni ɗaya zuwa biyu.
to Allah sana sani Eh wai hukuncin macen da take ce ma mijinta ya sake ta. Musulunci muke so mu shi menene ko ba ta da ya mata wani abu wanda ya saba ma shari'a.
to
Ko saboda wani abun ina haka da akwai kuma yanzu ta ga kamar babu.
to kamar radio insha Allah kamar radio kenan insha Allah
Ba ba matsala.
Radi- radio insha kana jin ko Mhm.
Mm, kamar radio insha
Oh. No, ni ba ma iya baka ma wannan.
to a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta nemi saki a wajen mijinta ba da wani illa ba ba da darura ba ba ta samun kamshin aljanna kenan kenan in har dai game da kaudin haka ne akwai matsala to amma ba a hana ba in akwai cutarwa ko gudun hallaka a nemi rabu amma haka kurin don ta ce da akwai yanzu babu biyan bukata ta duniya ra'ayinta ba kaza wannan shine matsala wannan hadari ne gaskiya Allah warware Allah sa a gane hadari ne gaskiya kware ma Mm, To masha Allah mun gode Allah ta ka da alheri.
alhamdulillah Eh,
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Ina da credit.
ina ina radiyon jiha ina radiyon jiha ina ina cikin radiyon jiha ina cikin radiyon jiha
Ah,
kenan an wa a takaice muna fatar dai da wannan matsala da ya kawo tabbas akwai mushkila game da mata masu iyawa da akwai ana jin daɗin ana abin da aka ga dama ana matsura mai abin da assalamu alaikum
salamu. Tambaya ce gima gare ni.
to bismillah Eh. Bayani in kamar wanda ya rasu kana yin azumi haka a mishi sadaka azumi.
a mai azumi
Eh, azumi na fita.
a ba a wa mu dai mutu azumi nafila ba mu nafila eh dai ma hi da mai sadaka ko addu'a addu'a ta yi ƙarfi akan komi eh amma ba a mai azumi da mutu ba a mai nafila azumi ba a mishi eh assalamu ta assalamu alaikum. amina kenan eh, muna fatar yan uwa na maganar cewa eh, duk abin da wani magana ce ta mamaci yan uwa abu wanda ya mutu ba abin da ya yi amfani ga wanda ya mutu kamar addu'a domin eh, annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani game da muhimmancin addu'a ga mamaci balle ma'aihi uwa ko uba sun mutu domin mutum ya mutu a duniya ba irin abin da ya bari mai- na jari jari mai muhimmanci kamar da to da hikimar Allah rahmat Allah ga bayi annabi ce an gama aikin da da uba duk abin da kai na kai ma'ahinka balle addu'a mazana ke ba labari saboda addu'a da ɗaki ma ma'aihi uwa ko uba Allah zai ɗaga ma bawa daraja a gidan aljanna za a ɗaga ma bawa daraja darajar da amintowa shi bai ita shi kanshi zai ga mamaki abu zai tambaya anna li hadha ya rabbi ya Allah daga ina na samu wannan matsayi sai ba shi labari bistighfari waladika lak dalilin neman gafara ta ɗanka da yake maka haga anan kenan neman gafara ta ɗa kai tsaye tana kaiwa gama kuma ta ba ma'aikinka daraja bayan mutu daraja da ba shi da ita wajen mutuwa wani shi muhimmancin kulawa da uwaye da musu addu'a to nan ma inda matsala take tashi wani uban shi zai mutu ko uwa ta mutu maimakon duk lokacin da ya sami dama a sallah ne bayan sallah ne ina ne ya rinka tana iyawa ma'aikan shi addu'a wai ya ce ya samu kuɗi ya kai wa malam lalla ba haka bane ba malam matsalar shi daban taka daban kuma wannan wa addu'a ga uwaye wajibi ne kan manta da uwayenmu ɗan uwa eh, me ake cewa kayan ka je wajen malam tuni ka mai addu'a kuma ta kai don haka mu gane addu'a ga mai kuma in malami ne ka baka iya ba gwani maka tambayi malami ya koya maka wannan ko ka bashi amma kakka dora wai addu'a wai ka je ga mana wai wani mutum wani mutum zai ya tara kuɗi kai malam a duk lokacin da ka samu dama kai haka ka mai sadaka kun ba rana kaza ba ko ya arba'in ya shekara a duk lokacin Allah baka dama ka ina mamakin ka sadaka ko ta mince ce ta abinci ta kuɗi ce ko mi kana iya yi yan wanda shine gaskiyar magana muna fatar ka ɗauki abin kurin wani abu ne he lokaci lokaci an riga an ƙayyade wasu su ce a shekara wasu arba'in wasu in ya tsuwa a ce duk shekara wani duk wani ma'ahi kullum ya buƙata addu'a ka kullum ya buƙata addu'a ka ba he a rana kaza ba lokaci kaza ba ko he daren juma'a ko he daren juma'a kullum ya buƙatar addu'a ka kuma shine riba ta ɗa shine riba ta ɗa ga ma'ahi in kabar ɗa na ƙwarai zai gama addu'a haka akalla yan uwa daga ma yi misali Allah maghfir li abi in ba maka misali Allah maghfir li abi Allah maghfir lahu warhamu shine Allah maghfir li abi Allah maghfir lahu warhamu Allah gabata baba na Allah ka ji kanshi misalin baba ka ce Allah maghfir li ummi Allah maghfir lahu warhama Allah maghfir li ummi Allah maghfir lahu warhama wannan kaga ka musu addu'a ka in duka biyu suka mutu Allah maghfir li walidayya Allah maghfir lahuma warhamhuma duka bi uwayen bi ka musu addu'a wannan shi ne mahimmancin sanin ɗa ya san ya zama ɗa na gari wanda kula da uwanshi a nan duniya mun saba zaka baban kana iya kana ina ne kana akwai shi banda kana akwai mai kuɗi yanzu ya mutu ba kare ba ka ci gaba da mai addu'a duk inda kake yan wa almuhimmu dai addu'a ga ma'aiwa ba sai malam ba e kai ne ma a gaba kuma duk inda kake dai ka san dai akalla na ga maka ka ci kuma Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir lahu ramu Allah gafarta min babana Allah ka ji kanshi gafarta mishi baba ka ce Allah maghfir li ummi Allah maghfir la warhamha ko duka biyu na uwayen Allah maghfir li walidayya Allah maghfir lahuma warhamhuma duk wannan su ne addu'a daga ma'aifa kenan amma ba a musu azumi ko wani abu da ba ba azumi gare su eh assalamu alaikum na'am na'am Ha?
Yaji na da ake sai da na kasuwa.
Eh.
To sa mishi gami masu yaji.
Suna mashi gami?
Ina da wani abu wanda ba ya tashi da ba.
Wanda ba mi ba?
Wanda ba tashi ba.
Ba mi ba?
Wanda ba tashi ba sai su gama shi da tashi.
A yaji, yaji na gane, na gane.
Su mishi gami su yi gami.
Eh.
To kai su so wurin su wasu ka sai da kai ma kana tana da kai.
An ka zo kai mi?
In ka sayo.
Ka saida?
Eh.
Kuma ka sani?
Ko A annabi ya ce man ghashana fa laysa minna don da ya algushu min algushu bai tare da mu annabi ya hana algushu kuma ko da kai sai da tunda ka san me kuma ya zara ce kenan bai halitta kai sai da algushu annabi ya hana algushu ko ne in yaji ne yaji ne ka awa mutum algushu gaskiya bai halitta ya algushu kenan ka sani to yadda ka gaya mai sayan to wannan yajin wa an gama da kamzo an gama da kaza da da gari an gama kake kaza dan ya san da abin wani sai kuma sai wannan shi sani amma kai ka so ka san tare su suna algushu kai ka so kana ka saida kenan kana kana ka mushu muna fatar a kauce ma yan wacin haram haram ba ta albarka ko ka samu ba ta albarka dan haka kenan ka guje ma cin ta kuran riba banza ce ko da ka samu baka yin zaɗin cinta gaskiya magana ka wannan kai abin da zai maka amfani duna lahira gaskiya da yawa za a tara kuɗin kuɗin kuma ba su albarka wani ga samu kuɗin Allah ga maka wata jaraba duk cinye kuɗin ko ka mutum kuɗin baka ci ga su a tare amma baka more su ba nawa suka tara ga su kuɗin amma baka more kuɗin ba assalamu alaikum wa alaikum salam
Malam, muna sayan turaren wuta muna badawa ƙauye.
eh
Turaren wuta muke sai muna badawa ƙauye.
eh
Sai mu bada baki da kaka su ba mu wuta.
eh
Kenan yanzu kai in kasa ya kaba mutum kasa ya sai da kaza. In ya ƙara babu laifi wajen nashi.
to sai da me ne kai Sai ka bashi hajji.
sai dame ne ka sai dame ne kai ko ko ka sai kai A'a, saye ne dai, amma yarinya ta ce ce ba ta kace ba.
to shi a takaice Wannan din ta sai da ta sai.
a takaice in sai da mun kaya kai baka haƙe kaman farashi in dai sai da mun kai to na na mana sai da amma ba ni kai in sai da maka a naka ne ba na ƙara ba sai da uzuninka in ma na ƙara kun kuɗinka ne wannan shi ne magana assalamu alaikum na'am barka na'am ta bismillah a wannan wannan wannan na ba da amsa ta- wannan- wannan na ba da amsa akan ta na ba da amsa akan ta wannan akwai ta biyu wacce ta biyun da to wacce ce- wacce ce ta- wacce ce ta biyun to wannan ita ce na magana ta a, me ake cewa eh, shi dai eh, muna bayani kan cewa algushu haramu ne ta kona hali in dai ka tara to wallahi bai ma baka samu albarka abin assalamu alaikum tambaya biyu tambaya ɗaya ta mace ce
biyu ce muka yi to wace ce ɗaya Eh, ta biyu din ita ce ta biyu din ita ce wanda ni zo sallah bayan na zo sallah kuma sai ya zama liman ya jawo ni.
ita ce ita ce na ba da amsa ya kanta jawo ni amma ni ban samu ita na ba da amsa a kanta ita na ba da amsa a kanta wace ce ta biyun
eh to wannan kuma da ni zo ita ce na zo ni sallah tare da liman sai ya zama na samu abin nan kafa adiya raka a farko ni ban samu raka a farko ba tare da liman ban samu raka a farko ba tare da liman da aka sallama su sun yi ba adiya ni ni cika sallah ta ni ta yadda ya ne hukuncin sallar ta to a takaice wannan shine magana eh, wanda ya zo masabuki ya samu liman iya sallah to in ba a ji ce kai he ka tashi ka ci ko sauran sallarka ba ka bin liman ku yi ba'adi in ya so in ka kare ci ko sallarka ka he ka yi ba'adi ga baya amma in ka bi ce dole ka bi a yi da kai da liman tukun in ya sallama kai ka tashi shine eh ita ba'adi ita ba'adi ma mu be musulki bayan ta tashi yake cikin sauran sallar shi daga baya sai ya tashi amma kabli ce baka ya kabli liman kuna aina kai Mm. eh to masha Allah Allah ya sani.
amin na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Haka ni ce dai na komo. Yare yarinya ta ce ni ce ba sai da tsare.
eh Idan na baka farashi ba ta haka sai na baka uzurin sauran da kika dora duka laki kuma shi nake tambaya.
a wannan ɗan kin gaya mata naki ne wannan halakanta ce amma mutum mutu gaya mata ba ko ta ƙara kira ta ka kuɗin eh a takaice in ka ba mutum farashin kaya sai da kaza to iri biyu ne akwai ga- sai da ka biya shi kuma akwai a a ka ba shi dama ya ƙara wannan halakan ne yan wani lokaci akwai za a sa hudu ba kenan za mu tsaye daga nan sai a sa hudu ba kuma daga baya mai kira ya kira a lamba ta tun da lamba ta ce ko daga baya kenan huta mutum yana kira ya tambaye shi sauran tambaye shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ci gaba